الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فارجده إلي عند هاجتي إليك ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله بسم الله شافي نوا أهلا شافي نوا شافي نصب عند فإنها متاشي بسم الله الرحمن الرحيم والمه walmasbuku mamu wanda aka tsere masa da wata raka ko wasu rakoyi a cikin sallah shine masbuki aka ce musabaka shine tseren ka gane ai masbuku ismu maf'ul ne awun su ɗaya ma maf'ul masbuk abin tserewa abin tsere wanda aka tsere masa da wata raka wa in adraka ma al imami idan ya ruska tare da liman aqalla mafi karanci min rakatin daga raka'a daya fala yasjudu ma'ahu ba zai sujada tare da wannan limamin nasa ba la qabliyan ba zai yi qabli ba wala ba'diyan ba zai yi ba'di ba ka gane ai in abin da ya riska akalla ni raka bai samu ko da raka ɗaya ba ya zo an ɗago daga ruku na raka'ar ƙarshe eh kabar har ma ya bi liman sujjadu guda biyu da zaman tahiya liman ya yi sallama to in ya ga liman zai yi kabili kafin ya yi sallama ko ya ga liman zai yi ba'adi bayan ya yi sallama ba zai bi shi ba la kabiliyan wala ba'adi kawai alfarmar da aka masa zai gina sallarsa a kan kabbarar haramar da yi a bayan liman amma zai kawo kawai sallafa cikakku kuma hukuncin wanda sallah ta tsere masa ne bayin sajada da ma'ahu in ya kuskure ya sujada tare da liman bayan bai samu ko da raka'a ɗaya ba sai ya bi liman suka yi kabli ko suka yi ba'adi baɗalar salatu sallata ta ɓaci ba ruwansa da rafkan wanda ba ta shafe shi ba wayin adraka raka'atan kamilatan amma idan masabuci ya riski raka'a ɗaya cikakkiya ya zama raka'a uku ta tsere masa in ne raka'a hudu ce ko raka'a biyu ta tsere masa in ne raka'a biyu ce ko raka'a ɗaya ta tsere masa in asuba ce mai raka'a biyu wa au aksara ko mafi yawa daga raka'a ɗaya ta tsere masa raka biyu ce ko uku ta tsere maka amma ya samu raka a ɗaya to sajada ma hul qabliya zai sujada qabli tare da liman in qabli sai ta kaga limamin sa alfarmar ya samu cikakken raka a ɗaya tare da shi zai bi shi su sujada qabli tare wa akhara al ba'di amma zai jinkirta ba'di hatta yutimma salatahu har sai ya cika sallarsa daga liman ya sallame kawai ya tashi liman ya tafi yin ba'adinsa tare da wanda suka samu cikakkiyar sallah shi kuma sai ya ci kora kawai da suka tsere masa sannan ya yi sujjada ba'adinsa in ya yi cika sallarsa fa yasjudu ba'a da salami sai ya yi sujjada bayan sallamarsa fa yin sujjada ma'al imami idan masubukin nan ya yi sujjada ba'adi tare da liman alhali wata raka'a ko sadakoyi sun tsere masa ya yi sujada ba a duk kuma tare da liman amidan da gangan ko da jahilci batsalar salatuhu sallata ta ɓaci ƙabli ce za su yi tare sajada ma hul ƙabliya aka ce zai tunda a cikin sallah ne ba su rabu da liman ba amma in lima yana sallama to sun rabu ya tafi ba'adinsa shi ya tashi shi ko sallarsa in ya kuskure ya bi shi ba'adin nan da gangan ko da jahilci to sallarsa ta ɓaci wa in kana sahi amma ya kasance da mantuwa ne da rafkanuwa ne ya manta a ce akwai rakawoyin da bai ciko ba sai ya bi shi to wannan sajada ba da salami zai sake yin sujjada ba ali in ya gama kawo rakawoyin nasa wacce sujjada da ya yi tare da liman ba ali ta zama rafkanuwa wacce zai kawo nan gaban yayi sallama ita ce ba abinsa to alhamdulillah sai ne askari abin nan ta yake izziya da shi mawu da gobe ko izziya shafi na nawa ne ɗari biyu da sha shida ina za mu tashi izziya ɗari biyu da sha shida sutura ta uku daga ƙasa warrajatu kaga ita kome ta kunu tana kasancewa biniyati da niyya a zuci ma'a da kauli tare da faɗi a baki ka gane ai shine cikakken wato shine cikar kome ka yi shi da niyyar ka mai da ita kuma bakinka ya furta cewa ka mai da ita au biniyati ko da niyya kadai dunar kauli ba tare da faɗi ba ka gane ai to amma fa sai kai aiki a aikace ko baka ce ka mai da ita ba idan ka tashe ta da niyyar kome komen ka ya inganta fa inna wafi nafsi in yayi niyya a zuciyarsa annahu raja'a cewa shi fa ya mai da ita amma bai gaya mata ba bai gaya wa alwalinta ba bai gaya wa wasu shaidu ba fa qad sahata raja'atu komansa ta inganta amma fa fi ma bayna huwa bayna Allah ta'ala tsakaninsa da ubangiji sa Allah ta'ala eh tunda Allah yana lura da zuciya ne amma fa a zahiri ko masa da inganta ba sai ya tace ka ko ya ce ya mai shi amma daga ya kudura a zuciyarsa kome ya inganta tsakaninsa da Allah amma mu makalukai ba za mu shaida ba sai ya yi ɗayan biyu in ya take da ita ita ta san ya mai da ita in ya zo ya gaya alwalinsa an shaida ya mai da ita in ya gaya wa shaidudi suka shaida bayan niyya an shaida komansa ya inganta walawin faradar lafuzi da turcin kome zai kaɗaitu dunan niyyatu ba tare da ya haɗa da niyya ba ka gane yayi a bakinsa kawai yace ya mai da ita amma a zuciyarsa bai yi niyya ba kamar ya kawai sha'awa ta ta kama shi tana zaman idda kuma a gidansa shi kuma baya san ta ba yi da niyyar mai da ita amma sai zo ya lallabe kai masa wani yace ya mai da ita a baki ba tare da niyya ba lamma sahat da hurratu da koman nan bai inganta gare shi ba bizalika da wannan lafazin kadai ba tare da niyya ba shi ma baina huwa baina Allah ta'ala tsakaninsa da Allah ta'ala amma an mutane ya gaya wa ko ita ya gaya wa dole a yadda ya yi kome tun da ba a san abin da yake zuci ba walakin huzurul alami na kuburu shi ce isra'il a yi zukatan mutane kaburbura ne in banda ubangiji ba wanda ya san me a cikin kabari me ake a cikin kabari to haka zukatan mutane suke in ba ubangijin da ya halicce ta ba ba wanda ya san me a cikin zukata to a zahiri ya ya mai ta babu niyya Allah ne shaida amma ku a zahiri dole ku karba wal wadu bidunin niyya takun nan da ya mata ba tare da niyyar kome ba kawai don ya biya bukatar ta lokaci guda yake ya mai da ita alhali biduni niyya ba tare da ya niyyar kome ba la ya kunu radatan baya zaman towa kome dan ya tace ta kawai ko yake ya mai da ita a baki ba da niyya ba to fa a wajen Allah wannan ba kome bane bal walwadu haramu takun da ya ma haramu ya tace ta ba da niyyar kome ba bayan ya kake ta wannan taku haramun haram shi ne ai hukunci aka wuda haram ai ba sai mazina ba ai ba ta gama idda ba amma ya aikata haram wa bil ishhadi ala raj'a a cikin sanya shaidu ga yin kone kaulani an yi hududuwa guda biyu bil wujubi kauli na farko aka ce wajibi ne yanda aka wajibta shaidu wajen ɗaurin aure haka aka wajibta shaidu wajen yin kone kauli na biyu kuma wal istihbabi aka ce a mustahabbi ne ko baka gaya wa kowa ba sai ka kudura niyya ka gaya mata babu shaida shikenan amma aka zo aka ce yaya wanda ka ga mai da a ai tun na na riga na bai da ita shikenan ko mun ka ya inganta a wannan kauli na biyu kenan to alhamdulillah sai me sai sala ruwan sala ta fi na nawa ɗari ku da nawa ɗari ku da tisi'in kamar daji to ina za mu tashi babu kibba haya wadda bayi wal aqiqa wal sayd wal qital wa ma yahrumu min al ad'imati wal ajriba babu wannan babi ne da zai mana bayani kibba haya cikin lahiyoyi jami'in na abdahiyya dabban layya yadda ake yin layya da hukuncinta wanzu ba'ihi da yanke-yanke yankan dabbar layya da yankan dabbar suna da yankan dabbar hadaya da yankan dabba haka da ake ci adatan da al'ada wal aqiqati da dabbar suna ita ce aqiqa wa sayyidi da dabbar farauta yadda ake farauta wal shitani da yin kaciya ga maza da mata duka za mu ji hukuncin kaciya wa ma ya haramu da abin da yake haramta ga musulmi min al'adimati na abinci wal ashriba da abin sha da sai min al'adu wal sharabi ba haka sai al'amu abinci a sharabu ruwan sha yawanci to amma ka sai al'ima duk wani abu da ake ci ake ɗanɗanawa a ta'amu ɗin a yi ɗanɗano ko amma na abin da ake taunawa a ciki aka ce azzauku ɗanɗanon abin da ake haɗewa amma a hausa duk ɗanɗano ake so eh ɗa'amu ɗanɗano zauku ɗanɗano amma ɗa'amu abin da sai an tauna sannan a haɗe zauku abin da ba a taunawa ka gane shi yasa ai manzo Allah yace za ka da'amal iman kaga ya hada dukkan lugogin guda biyu za ka da'amal iman man radiya billahi rabban ko wa bi muhammadin rasuli rasulan har zuwa karshe yace duk wanda ya yarda da Allah a matsayin manzo ya yarda da wato a matsayin ubangiji ya yarda da manzo Allah sallallahu alaihi Muhammadu a matsayin manzo to za ka da'ama imani ya ɗanɗana ɗanɗanan imani na a hausa duka ɗanɗano za ka hausa da za ka ɗin da ɗa'amu ɗin abin da ya sa ya kasu duka biyu ba abin da ake taunawa ba ne ba abin da ake ɗana da halko ba abin da ake ɗanɗana da zuciya shi yasa kowanne ma ka faɗa yana ɗaukuwa ɗanɗano ne na zauki na zuci ba na harshe ko na baki ba to al'adima ɗin abin da ake ci ko abinci ne ko ‘ya'yi tatuwa ne ko mene ne wal ashriba da abin da ake sha ko ruwa ne ko kunu ne ko mineral ne ko ma mene ne ko giya ce wanda aka haramta a ciki duka za mu mala yake walƙufi yasu zai koma na farko da yake babu jib da haya zai ɗauko mana hukuncin suna na farko da ya kawo a babu ya kawo hukuncin abubuwa ne guda shida ko ko kuma guda biyar layya hukuncin yanka hukuncin dabbar suna hukuncin farauta hukuncin kaciya da kuma abin da ake ci ko ake shafi da kenan to na farko yace wal udhiyatu sunnatun wajibatun ala man istada'aha ita layya sunna ce wajiba akan duk wanda ya samu ikon yin ta inda Allah ya hore maka kana da ikon da za ka yi to sunna ce wajiba akan ka kai musulmi amma idan baka da ikon yi to shari'a ba ta dora maka ka ci bashi ko kuma dole ka sai da zaka yi sai ka nemo kayan ka ba wa aqallu ma yuzu fiha min al asnan mafi kalancin abin da yake isuwa cikin yin laye min al asnan na shekaru shekarun dabbobin layyar al juz'u a samu jaza'i ko al jaza'u kai kada juz'u a ce kututture ne فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة الجذع كتتر الجذع شيني لما لكي بامنين الجذع شكرالي من الضعن na tinkiya rago ko tinkiya kenan eh wa huwa ibnu sanati kaji shine dan shekara daya in ba ka jaza'i ba wakila aka ce ibnu samaniya da ashhurin dan wata takwas shine jaza'i a wajen makiyaya wakila aka ce ibnu ashirati ashhurin dan wata goma an yi sabani amma daga wata takwas shine mafi kankantar watannin rago ko tinkiya a wajen yin layya wasani'u min al-ma'azi sannan wa aqallu ma yujzi'u min al-asnani as-sani'u min al-ma'azi ya zama wawu da dafi na wancan ma yujzi'u al-asnani al-jaza'u min al-da'al to idan abin da ya shafi akuya ne da dan taure to a samu sani min al-ma'azi na akuya wa huwa ma awfa sanatan wa dakhala fi thaniya sani na akuya shine wanda ya cika shekara daya ya shiga cikin ta biyu koda da kwanaki ne sai ya gota shekara kaga ya saba da shi watan sai jaza'i amma shi rago ko tinkiya ba sai ya kai ba sai ya kai saniya ba daga jaza'i shekara ɗaya zuwa ƙasa ma wata shida a wata takwas ma yakan yi layya amma yin akuya ne sai ya gota shekara ka gane rago ne kadai da tinkiya aka ce daza'i yana isarwa amma sauran kowane sai sai sani saniya sai saniya raƙumi sai sani haka nan akuya da ɗan taure sai sani wala jidu fi haya to ka ji zantan ma shi baya isuwa cikin yin layyan min alma'aji na abin da ya shafi akuya wal baqari da sanuwa wal ibli da raƙumi illa sani sai sani gode tinkiya ne kawai aka ce jaza'i yana yiwuwa wanda bai gota shekara ba amma idan an zo sauran kowane sai ya zama sani amma ka sani shekarun sani na akuya daban shekarun sani na saniya daban shekarun sani na raƙuri daban yawa kowane akwai shekarun da sai ya kai ake ce masa sani amma su uku nan kowanne ba wanda yake laye sai ya kai sani to zai gaya maka ya gaya maka dai na akuya ma aufa sanatan wa dakhala fi thaniya wannan shine sani na akuya da dan taure sai yace wa sani min al baqari sani na saniya ma dakhala fi sanatin rabi'a shine wanda ya shiga cikin shekara ta hudu ya cika shekara uku ya gota ko da da watanni ne ya shiga ta hudu ko bai cika ta ba ya zama sani shine ake layya da saniya ko bijimi idan bai kai in bai gota shekara uku ba to wannan sai dai a yi dan ƙarin nama amma ba layya ba dan dalan da bai wuce shekara uku ba ba ko sani da wuce shekara uku ba ba ta yin layya sai ta shiga ta hudu wa sani min al ibn shi kuma sani na raƙumi wanda yake yin layya ibn sitti sinina ɗan shekara shida ba wai ya gota ta biyar ya shiga ta shida ba sai ya cika shida duk tsawonsa inda ya kai shekara shida da haihuwa ba baya yin layya sai dai a soke kawai a samu ƙarin nama in kana da wani lagonka da ya kai layya to shi da layya a wannan dai kayanka dai domin yawan nama wa kuhulu da'ani mazajen tinkiya suwaye mazajen tinkiya raguna afdal sune mafi falala fidda haya a cikin lahiyoyi min kisiyaniya akan dandakakken ta kaga namiji wanda ba a dandake ba afdal shine yafi falala min kisiyani akan dandakakken rago wa kisiyanuwa dandakakken rago afdal shine mafi falala min ina saya daga matayen raguna sune tumasu sannan wa ina su ha matayen tumakai a fudalu su ne mafi falala min sukurin ma'aji wa min ina siya a kan hailaye da mazajen akuya da kuma matayen awakan kinkiya ta fi ɗan saure ta fi akuya wa fuhudul ma'aji sannan mazajen akuya a fudalu min ina siya su ne suka fi falala a kan matayen akuya wainatul ma'azi matayen akuya afdalu shine suka fi lada alayya min albaqari wal ibli akan raqumi da saniya amma fa fidda haya a cikin lahiyoyi saboda alayya kyan nama da zaƙin nama ake nuna ba yawan nama ba ka gani ai zamanin da kusan ba gidan da ba a yi layya ba ka gane ai amma zamanin da sai ka kira gida hudu biyar sannan ka samu ɗaya an yi layya in akwai talauci to a nan raƙumin da saniyar za su fi saboda za a wadata al'umma da namu ko da ba daɗi eh to amma lokacin da ake da wadata kusan kowa yana yi ko ina ana yi to a yi da akuya saboda zaƙin namanta ya fi ka yi da saniya ko ka yi da raƙumi shi ya sa ce maka wa amma fil hadaya amma a cikin hadayoyi na aikin haji fal iblu afdalu raqum shine yafi falala dan yawan nama ake nema a can ba kowa ne yake yin hadaya ba wani azumi zai yi wani ifradi yayi wani mazaunin maka ne ba hadaya a kan ka gane ai ai ita hadaya kafin ta waje ba akwai sharuɗa ta waje ba din ma an kai azumi shikenan ko akwai kuma mai ifradi shi ba hadayar a kan akwai mazaunin maka shi ko na irin haji yayi ma babu hadaya a kansa to an fi son yawan nama a aikin haji shi ya sa a fal'igulu a fudalu raƙumi ya fi falala saboda ya fi saniya yawan nama sun malbaƙar sannan saniya ta biyo baya sun madda'alu sannan rago da tinkiya sun malmalu sannan ɗan taure da akuya wannan a hadaya kenan to alhamdulillah sai ne hashiyatul adawi ya dawo jiya ma ya yi karatu dan ma yana nan littafinsa ne ya kuya sai aka dame shi to yana za mu tashi za mu tashi shafi na ɗari da arba'in da bakwai hashiyatul adawi to ina ne yayin da malam mai risala ibn abi zaid bin qirawani ya ambaci abubuwan da suke wajibta wanka ko ko yayin da ya ambaci in qila'u damil haid yanke wa jinin haila wal nifasi ya ambace su min mujibatul gusli daga abubuwan da suke wajibta wanka in ta kala sai malam ya tilatu yubayyinu yana bayyana mana malam yu'lan bi in qila'uhu abinda ba a san hukuncin yankewarsa ba faqala ka gane ai wa idza ra'at al-ma'atu qassata al-bayda'a idan mace ta ga ruwan kassa wanda yake fari lokacin da take jinin haila ta dahara sai ta yi wanka kaga shi wannan ba a magana yaushe zai yanke shi al-qassatul bayda bayan jini yake biyowa shi ma alama ce daga cikin alamomin tsarki na jinin haila ko jinin biki to daga ta ga wannan ruwan to shi ba a sauraron yaushe zai yauce ko yaushe zai ɗauke kawai a yi wanka a kama sallah ta ɗan harar kawai ta yi wanka wa kazalika haka na izara atul jufufa idan ta gaƙe ƙafa bushewa babu jinin babu ƙasatul bai ba ta ɗan harar shi ma sai ta yi wanka eh iyadu din akwai ƙala fa ƙala iyad alƙali iyad ya ce alƙasatu da fati liƙafi da ake karanta ta da fatahar kafin ƙassa ba ƙissa ba an kata ƙissa ai labari ne ko an kata ƙissa labari ne ƙassa da fati liƙafi ma'un abiyar wani ruwa ne fari ya kunu ashirul haidu da yake kasancewa ƙarshen jinin haila wa bihi tastabinu bara'atul rahim da shine kubutar mahaifa daga samun ciki take bayyana ina fata an gane idan mace ta kai jinin al'ada jinin ya ɗauke aka tashe ta bayan jinin to ba za a tabbatar tana da ciki ko ba ta da ciki ba sai wani wata ya kama idan jini ya zo mata to tastabinu bara'atu rahimi kubutar mahaifa daga ciki ta bayyana in ta tsallake wannan wata ba ta yi jini ba to mahaifarta bata kubuta daga sabuwar ciki ba bai ma'ana tana da ciki kenan wannan a al'ada ta ɗan adam shi yasa mata suke to ai ta yi tsallaken wata suna nufin ta samu ciki wa sunniyat qassa an ambaci wannan ruwa da yake zuwa ƙarshen jinin haila da sunan qassa bi shubiha saboda kamanceceniyarta bil qassati da suminti ruwan suminti al qassa wa huwa al jiru li bayadiha saboda farinta tana fari kal har ta fi mazi ma haske wal jufufu wal jafafu idan ka ce jufuf kekashewa wal jafafu shi ma kekashewa da fatihil jini jafaf wancan jufuf aka samu masa wawu maskun wannan wato da sukunin wawu jufuf wannan kuma jafaf da sukunin ali aka sa a yi tsakanin fa da fa mazdara ne dukkan su mazdari ne ismul mazdari ne guda biyu min jaffa shay'u ya juffu jufufan ko ya juffu jafafan duka ismul mazdari ne an same shi ne daga lugar na jaffa shay'u wani abu ya bushe ba ya kuwa jaffa alqalam alqalam ya bushe ba mu kama suna fayan fadan wannan jaffa alqalam to ne ta jaffa shay'u ka gane ai abu ya bushe fi'ili ma bi kenan jaffa ya juffu shine fi'ili mudari'i jufufa shine ismul mazari na farko wa jafafan shine ismul mazari na biyu duka ismi ne na mazdar jufufu ko jafaf ko anan fulani suka samu juffa jaffa eh kuma ya bushe ko to alafiya ne wadansu bi kasirin jimi ne ko jiffa nan kuma jaffa wa huwa abinda ake ce masa aljufu ko aljafaf an fi kilal mar'atu alkarkata mace ta shigar da wani kyalle in san samu ne ma ya zama fari aul kuduna ko kuma auduga kaga ita dama fara ce ta shigar da ita fi farji a cikin farjinta fatukuri da haka ta fito da ita jafatan a ƙeƙashe la balala alaiha babu danshi na jini a jikinta babu danshi na ruwan ƙasa a jikinta wannan audugar ko wannan ƙyallen shine aljukufu ko aljafaf amma idan ta ji danshi a jikin wannan audugar ko a jikin wannan ƙyallen to sai ta duba in ta ga jini ne to hana tana cikin jinin al'ada in ta ga kufarin ruwa ne to ta samu ƙarfi shi ma dan shi sai ta mayyace jini ne ko kuma ƙasa ne to kaga alamu tsarki sun zama guda biyu kenan alqasatul bayda'u da kuma aljufuf ko aljafaf wa zahiru kalami shaykh mabayyanin zancen malam mai risala annahuma cewa su su biyun nan alqasatul bayda'u da aljufuf sawa'u da abu ɗaya ne وهو قول الداودي وأن شين فالإمام الداودي وعبد الوهاب ده مال عبد الوهاب وقال ده المجرى إمام مالك وقال ابن القاسم أما عبد الرحمن ابن القاسم يتي القصة أبلغ ruwan kansa a rike mafi kaiwa matuƙar tsarki shi ya fifi da kansa a kan ne juhu amma sauran malamai waɗancan guda biyu suka ce duk ɗaya ne kowanne ta gani kawai ta yi wanka ta kama sallah a lokacin amma shi ibn al-qasim ya ce a'a al-qasatu ablagu shi yasa mai risala ya a mai iziya ya dauki wannan kaulin yace fa idza ra'at al-jufufa awwal awwalan in tazarat al-qasatu li akhir al-waqt al-muqtari a haka mai iziya yace ya dauki wannan kaulin na ibn al-qasim mace mai jinin haila idan da hantsi ne idan ta ga aljukuk da farko farjinta ya bushe ba dan shi jini babu ruwan ƙasar to kar ta yi garajen yin wanka ta saurara wa zuwa ruwan ƙasar nan har zuwa ƙarshen lokacin mukutari idan a zahar ta yi aka yi sallah ta ga har ƙarfe biyu da rabi uku saura jini bai da ba ruwan ƙasa bai zo ba sai ta yi wanka ta yi sallah sai ta saurari ruwan zuwa tsayin biyu shi in ka ga dufu to ɗayan biyu zai iya faruwa in ta ga bushewar da farko ko dai jini ya sake dawo ko kuma ruwan ƙasa ya biyo baya amma in ta ga ruwan ƙasa to shine abu lagu tana da garanti jini ba zai dawo ba misali kamar ka ji rauni ne a hannunka ko a jikinka jini ya zuba da yawa ƙarshen jinin za a ga wani ruwa fari ko za a ga wani ruwa fari kamar ruwan kabewa to wannan irin sa ne ruwan kasa din in ka ga wannan ruwan kana da garanti jini ya tsaya ba zai ƙara dawowa ba kuma in dai ba fami kai ba in jini ya gama zuba ka ga wannan ruwan to alama ne na jini ya gama ya daina zuba sai dai ya kame ya kama warkewa in ba fami kai ba to haka shi ma jinin haila idan ya ɗauke ya bushe ba a ga ko ɗaya ba to komai na iya faruwa jinin zai iya dawowa ruwan ƙasa zai iya biyo baya amma ta farko ta ga ruwan ƙasa to abu lagu shi ne kaiwa matuƙa tana da garantin cewa jini ya ɗauke shi yasa ibn al-qasim ya rinjayar da alƙasatu akan al-shuku وقال ابن عبد الحكم shi kuma dan Abdul Hakam yace a al-jufufu ablahu yace kekan a ga abin da ba dan shi ba komai karas eh kuma sai da ma yake wani jini iqda'u dan mil haidi wa iqda'u dan kuma ya yanke din yace ai jufuf shine ablahu wa tamattu hadha al-khilaf ma la yace amfanin wannan sabani guda hudu eh a guda uku kai Dawudi da Abdul Wahab sun yi ittifaki su biyu cewa duka ɗaya ne ba wanda ya rinjaye wani wajen samuwar tsarki ƙauni ɗaya kenan su biyu suka haɗa kai ibn al-qasim ya rinjaye da ƙasa akan jukuf abdul hakam ya rinjaye da jukuf akan ƙasa to amfanin da ake samu a wannan saɓani na maluma tazharu tana bayyana ne fil mutada cikin wacce ta saba ta goge liqihidal alamataini ga ɗayan alamomin guda biyu shine alqasatu wal jufufu ko wal jafaf fa ala qawli ibn al qasim abu safadin dan qasim alqasatu abu lagu qasan ne rike na shekara matuƙa ga mu'tada idza ra'at mu'tadatu lil qasata ko al jufufa ne awwalan idan to idza ra'at al-mu'tadat al-qassata idan mata da ka saba da ganin ƙasa, ita a al'adar jininta duk sanda jini ya ɗauke ruwan ƙasa yana biyowa baya to yanzu kuma sai ta ga aljuku eh sabani da ta saba wacce take mu'tadat al-qassa ce ta riga ta saba duk jini sai ta ga ruwan ƙasa wannan kalan sai kuma ta ga aljufu to ita yanzu alkasatu na abu na gudun da ha ka gane a tunda shi da al'adarsa mutadatul ƙasa ce sai ta ga aljufu ba to yanzu a ran mutadatul ƙasa ta aljufu ba awwalan idan mata da ta riga ta saba da ganin ruwan ƙasa sai kuma yanzu ta ga aljufu awwalan da farko jinin ya ɗauke ya bushe kuma babu ƙasar to ita wannan kan tabirul ƙasata ta saurari zuwan ƙasa sai shi ne abu na gudun da ha shi ta fi sabawa da shi ta jira amma jiran fa ba na kwana ko cikakken wuni ba zuwa ƙarshen lokacin muku tare wa idza ra'at qasad to ashe yawa ashe na ashe na ƙasa shikenan dai ai kun bani layi ƙasa ne san ta zirul ƙasata ta jira zuwa ruwan ƙasar nan malam na kurjul waqtul mukutar matakar lokacin mukutari ba zai fita ba kaga an koma da sanin iziya li akilul waqtil mukutari da ya faɗa sai ta sauraro ka sai ga da yin wanka ta jira sai ta ga ruwan ƙasar nan matakar jiran zuwan ƙasa ba zai jawo lokaci na mukutari ya fita ba in daga lokacin da gudanar yau ta kasar ba ta zo ba duk da ta saba da ita ta je ta yi wankan da ta kama yin sallah wa za a tana kasa ta awwalan amma in ta gani ruwan kasa da farko dama shine al'adarta ko to san ta zuru dukufa shi ma ta saurari kekashin ta ga kasan kan za ta dauke malam ya kuru da ita ma matakar lokacin ba zai fita wannan ita fa'idar ta kenan قول عبد الرحمن بن القاسم وعلى قول الداودي أتتابع الإمام الداودي وعبد الوهاب نفسه انقطع وعلى قول ابن عبد الحكم فإن عبد الحكم ليس الجفوف أبلغ إذا رأت المسادسة القصة الجفوف idan wata ta saba da ganin ƙasa sai ta ga ƙasa a wannan da farko to tantazir al-qasata kawai ta saurari zuwan ƙasa wa idza ra'at al-qasata awwala amma ƙasa ta fara gani da farko tantazir al-zuhufa ta saurari ƙasa ma lam yakhruj al-waqt matakar lokacin ba zai fita ba to sai mu tashi wala qauli dawudi ba da kuma shi ɗayan alhamdulillah sai ne Okay. na za mu tashi aksari shafi na ɗari nawa da nawa na ɗari uku da hamsin da hudu aksari shafi a fatawar jawad shafi na ɗari uku da hamsin da biyu fasulun da hamsin da hudu haka ɗari uku da hamsin da hudu fasulun rabewa insha Allah alhibatu kyauta ismani ta lagu gida biyu wato nau'i biyu ce ma'arufun akwai wanda yake sanannen abu a wajen mutane al'ada sun saba wannan abin shi ake cewa kyauta shi ne kuma ma'aruf a kyauta ta alheri kawai ka masa shi ne ma'aruf idan al'amru bil ma'aruf me ake cewa ka yi umarni da kyakkyawa aiki ba ma'anar ma'aruf sanannen abu a wajen mutane a ɗabi'a su wannan abu ne mai kyau ko da ba addinanta ba al'ada ta dan adam wannan abun an yi abu ne mai kyau kyauta ai abu ne mai kyau to sai ake ce masa ma'arufi sanannen abu ne a shari'a da ɗabi'a ta ɗan adam kyauta ma'aruf alheri ne to ita wannan nau'i na farko na ma'arufi fatasihu tana inganta bil qawli da fadi na baka abu kaza kyauta ta inganta wa tatimmu amma bata cika ba tana cika ne bil qabli da karba kace ka bani to ina da haƙƙi na na lazamta na lazamce maka na makale maka dole ka bani abin da kace ka bani idan baka bani ba hannun mutu to ta zama gado ka gane ai dan bata cika ba ta inganta ne bata cika ba sai an karba an yi hauzi sannan take cika shi yasa mala yace wa dubaru ana tilasta wa mai yanke sanan ala dafi a busatun kudawa in yace maka dubaru waye ne tilasta wa hukuma in yace ya baka bai shiga hannunka ba kaga yana ma yawo da hankali ka kai shi kala wajen alƙali yi a tilasta masa ya tun kudo abin nan ya baka kana wannan shari'a bisa karanta ko ya ce na fasa inda ya faɗa kawai ana iya tilasta masa dole sai ya baka fa in tara kalmar hubu da hu idan wanda aka yi kyautar gare shi ya yi jinkirin karɓa hatta mata har wanda ya yi kyautar ya mutu au ukulisa ko ko aka yi gwanjon dukiyarsa saboda bashi ba da yata wannan kyautar ta bashi da ba ba ta cika ba tunda baka karba ba shi yasa kake da haƙƙi in yace ya baka kaga zai zai ya shiga jirgin ruwa da zai shiga teku kaga wata kila fa ba zai dawo ba to ka abu ya fitar ka je ka sa dole a karba abun ka ba wala ruju'a lahu babu komowa ya kwace wannan kyautar ka gane ai wala rujuwa babu komowa fi cikin kyautar nan da ke a basu kayan inda yake ya baka kuma ka karba to ya zama naka a shari'a bai isa ya zo ya sai ya fara ka basu kayan ko gaba alƙali aka je naka ne halaliya illa lil abawaini sai daga iyaye guda biyu uwa da uba su kaɗai ne suke da dama su ƙwace kyautar da suka yi wa ɗansu. Na sama in suka karɓa ya zama nasu, ballanta na dama su suka ba ka kuma yanzu suka ƙwace. Nasu, baka ji wani ya kai ƙalar ubansa wajen maza Allah ba, Allah ya hada shi da fitinan nan tsoho mai son kuɗi. shi kuma dan da zuciya da kullum ya zo ya ce kawo kaza ya bayar ya je ya kashe gobe ma ya zo ya ce a kawo kaza yadda zai shi sai ka kala wajen magana ta yar sun layi baba na ya matsa mu kullum shi dai in ba shi bai rasa shi ba bai rasa sha ba maza Allah ya ce masa anta wa maluka li ajika yace da kai da kudin naka duk kayan babanka ne kai ma ya mallake ka wala tana wani abin duniya kawai ka bashi nasa ne kai ma in ya ce ka daina fita neman kuɗin dole ka zauna kai maɗa in ya ce ka zai kai noma dole kai so kuma kana da wani magana kan abin da yake aljihunka kai ma ya mallake ka wannan sana aljihunka yake maka an tawa maluka li ajika da kai da kuɗin naka duk na babanka ne saboda haka suna da haƙƙi akan abin da yake naka ne ma ballantana su suka baka suka kwaci malan da ta gayyar matuƙar wannan kyautar ba su jirkita ba wanda iyaye suka baka ba su jirkita ta zama wani abu ba ko kai ma ka bayar ko ka sayar ka ga ya zama haƙƙin wani au ya ta'allaka biya haƙƙin ko kuma wani haƙƙi bai rataye da ita ba kamar ka je ka jinginar da ita ka karɓi kuɗi to ba su da ikon kwacewa tunda akwai wani haƙƙi da yake rataye da ita to idan haka ne ba su da wannan damar kwacewa falatar ji'il ummu na kamar rabiu ainu ɗin ya yake yau wato ya fi kyau labari ne ba hali ba ne falatar ji'ul ummu al'ummu uwa falatar ji'u ba ta komowa alal yatimi ga dukiyar maraya inda ubansa yana raye ko suna tare da uban ko ba sa tare da uban ya halatta ta ci dukiyarsa yadda ta ga dama ko da na goye ne ko mai rarrafe ne kaga dai ƙarshen ƙuruciya kenan amma daga an ce ubansa ya mutu to kacce yadda ta taɓa dukiyar wannan yara tunda maraya ne ta bari in ya balaga shikenan anta wa malukan bi abika amma maraya inna da zai na ya kuru da abuwa mai kama zulma tana nan tana aiki a kan kowa har uwa saboda ne dukiyar da za a raba gado yadda malayin yake da haƙƙi ke ma akwai nashi haƙƙi don ne kina da haƙƙi a ciki yana da haƙƙi ki bar naki ki taɓa na saboda haka shari'a ba ta yadda uwa ta ci dukiyar maraya ba sai dai gwargwadon reno watakila tun da yanzu bansa ya mutu baya ciyar da ita ita ma da gadon ta take zaune muddin dangin uban ba su ɗauki nauyin citta da shanta saboda renon yaron ba to ta iya taɓa dukiyar malaya gwargwadon wahala da take masa na shayarwa da wanke kashi da wanka da wankin kaya da sauransu walil abi siyazatu ma wahaba li walidihi sagir ya halatta ga uba ya tsare dukiyar da ya kyauta ga ɗansa wanda yake ƙarami ɗansa da bai balaga ba ya ware wata dukiya ya ce wannan tawana ce to ya halatta kuma ya ci gaba da kulawa da dukiyar ɗan in ya mutu haka ba za a ce ai ɗan da ya ba kyautar bai yi hauzi ba ai ƙarami ne bai mallaki hankalinsa ba ba yi da alwalin kuma da ya kula masa fiye da ubansa saboda aka shari'a ta yadda ko ya mutu wannan dushe dole a shirya ta a ba wannan yaron sannan kuma a raba gado da shi yana faruwa idan ƙananan ‘ya'ya ne ya haifa shi yanzu ya tsufa da ya yi kuɗi ‘ya'yansa sun taso sun yi kuɗi a ƙarƙashinsa wannan ya gina gidaje wancan ya yi shaguna wannan ya mallaki kadarori manyan ‘ya'yan su kuma wannan ƙanana wata kila uwarsu ta ce ƙarama ya aife su yanzu su a ƙarshen ba su da komai kuma ya ga in ya mutu da waɗancan manyan 'ya'yan masu kuɗi da waɗannan ƙananan marayun tare za a raba dukiyar daidai wa daidai kasa wannan yana faruwa ko su da ma sun gina a jikin uban kuma sannan abin da umar ya mutu ya bari da su za a raba su ko waɗannan yanzu wani ma bai malaki hankalinsa ba wani ma a goye yake to irin wannan idan ya ware wata kadara mai nauyi yake wannan ta ɗana ne wani amma a sagiri da wani da sagir to ya halatta ya gaba da kula masa da wannan gidan yana karɓar kuɗin hayan yana tara masa yana jujjuya masa cewa dukiyar tana haihuwa ko da ya mutu shi ma zai taso da arziki in an raba wancan gadon ma da ba shi ma akwai nasa wannan ya halatta illa ma la yutamayyazu ko ya tamayyazu ma raju sai dai abin da uban ba zai iya bambanta shi da nasa ba saboda dukiyar tana da yawa kuma daga cikin abin da yake mallaka ya ware ta wannan na wane ne gidaje ne ko motoci ne ko rumfunan kasuwa ko gonaki ba zai in ya tsufa da yawa ba zai bambancewa wanne ne ya ba wa ɗansa wanne ne bai bayar ba to a irin wannan fa ya ga alu sai ya sanya kyautar da ya yi wa ɗan nasa ala yadi amini a hannun wani amintaccen mutum daga cikin aminansa tun yana layin lafiya kalau ya kira ya ce wannan dukiya ko wannan kamfani ko wannan rumfunan kasuwa ko wannan gonaki na ɗana ne wane da na baki ka kula masa da su sai shi ya dinga jujjuya wa a wannan aminin na sai dinga jujjuya dukiyar yana kala wa wannan yaron kuɗi yake kara kayan ya cire masa zakka har zuwa lokacin da zai balaga ko uban yana laye ko uban ya mutu shi wannan aminin ya danka wa ɗan wannan dukiyar wata sihu kyauta tana inganta bil musha'i da abin ɗaiɗaitawa abin da ba yi da tushe da ƙasa ba bishiya ba ce ba gona ba ce ba teji ba ne ba gida ba ne kadara ce kamar doki ko jaki ko mota abin da ake ɗaukarsa daga nan a kai gida shi ne al-musha'i wal majhul da abin da aka jahilta ma duka ya halatta ai kyauta ce eh ni ina da wani tarkace a gidan nan ka je duk abin da ka samu a ciki na baka ya halatta wannan an koma batun asalin kyauta ba wai kyautar uba ga ɗa ba ga kowa ma aikin ciniki ne na majhuli aka haramta amma kyauta ka in ma macizai ne a ciki yana so yawa ya je ya ɗiba ai ba kuɗi ba ya halatta abin da ba san ma meye a ciki ba ka sai ka duk abin da ke cikin nan na baka ko duk abin da ke cikin aljihuna na baka duka ya halatta walgarar kai hada garari saniya ce tana shushura za ta mutu da kai ga saniyar da an kana so shi ke nan ya halatta ai ba cinikin garari ne aka haramta sai zo ya ta mata allura in ta miƙe ya isa in ta mutu kuma shi ke nan ba lamarsa kuce dama ba sai ya to alhamdulillah mun yi a cikin kismi guda biyu mun yi alkismul awwal saura asali wancan cutar da muka yi dukkan nau'i na farko da take ismani to saura na biyu za mu ji kuma ya take Allah sai mu gode na'am ba za su karba ba uba dai uba da ƴaƴayensa ba su da wannan haƙƙin su to ina za mu tashi to halin masa'ili shafi na biyar wa samaitu ma da ke na ambaci wannan littafi halin masa'ili walwarewan mas'aloli fi sharhi muktasarin akbari cikin sharhin takaitaccen littafin nan na ahalari warware mas'alolin kuma bidda la'ili da dalilai na alkur'ani da hadisi da ijimai suna littafin kenan حل المسائل في شيء مقتصر الأكبر بالدلائل راجيا إلى من قولا من المولى دك أبنجد جل شعبه لمر سياج الماما وعز سلطانه إيقا سياب وايا إنا روقانس أن يدعى الانتفاع به يسني أمطانوا دون اللتافي وأمثاله دائرة إلانسا إلانسا أشماوي da sarhoyi da aka yi a tumawi din al'intifa al'azima kuma amfani da zama mai gamewa da dukkan sasannin duniya. Wa da ala sa'ayar jami'i ina roƙo Allah ya sanya aikin nan na mai tattaro wannan littafi abda'ihi yana nufin mawallafin littafin. Ina yau kansa addu'a Allah ya sanya aikin da mai wannan mai haɗa littafi mai rauni. Allah ya sanya aikin ya zama sa'ayin mashkura aiki ne wato karɓaɓɓe a wajen Allah. خالصة يزم الكتكين وفيه تعالى قذاتم الله تعالى الكريم من الجرمة إنه كثني شيء الله ولي التوفيق شين مجد إن شنداك والهادي شين مشير الواد مني دبي وسط إلى سواء طريق يزوى قمد يدشن تفركي wanda ya wallafa shi ne al'abdul fakiru wani bawa ne mabukaci ilallahi da gani zuwa ga Allah mawadaci alhaji sa'ad ibn umar ibn sa'id mai suna alhaji sa'adu dan umar dan sa'id jaliya tura alkuti ko mutumin wato kota tota ko kuta tora ko fulatan shine alaji ka san kuta tora sun yi muku nisa to kuta wai wai kota tora fulatancin mali da gini da wajen siligal din nan to amma nan ya fara kawo wato tura ɗin sannan ya kawo futa ɗin a nan ba a nan aka samu umarul futi yawa ai dan wannan yankin ne fota tora to sai ce shi kuma tora fota wato asali a wannan yankin ya fito shi ne mudirul madrasatul islamiyya shi ne principal shi ne ma'anar mudir principal ko hidimarsa nan makarantar nan ta islamiyya mai suna sabilul falah kasan sun daɗe da islamiyya su shi yasa suka fi musamman arabiya yawwa mu daga baya arabiya ta zo da ta zo mana ma yarabawa sun suka fara kalba mu dai ka dai wannan a zaure a nan muka buwaye ka dai gwamma a zaure da tsanganu saboda ana ga islamiyyar kamar ta zo ne da yahudanci ka za ka ake gani kafin boko ma su ba magana boko ake islamiyyar kanta da ana mata kalla akwai yahudanci a cikin to su kuwa can ita ce karatun su tun da wuri kaga kuwa tun da har ya zama principal a nan a islamiyya wata take ta shahara a birnin mali to ko kaga a nan yankin mu ne ai sai da masa shek to shi principal ne na makarantar da zai fada ina mai kula sabilun fala wai ta farkin rabauta bin madinati sifu a birnin sifu jumhuriyar ta mali a jumhuriyar mali mali republic wa zalika wannan littafi ya hada shi fi ashiyatul islam a cikin yammacin litinin 28 ga watan Rabiul Awwal sanata shekara ta dubu da ɗari uku da tasa'in da ɗaya hijiriya bayan hijiran manzan Allah shekara ta dubu fa da ɗari uku da tasa'in da ɗaya yanzu muna dubu da ɗari hudu da arba'in da uku to ka ɗauko arba'in da uku da ta ɗolu akan dubu da ɗari hudu ka zo ka hala da tara da ya rage a nan nan ba da ɗari dubu da ɗari uku da tasa'in da ɗaya ba tara ya rage ya zama dubu da ɗari hudu ba to ka hada arba'in da uku can da shekara taran nan ya zama shekara nawa hamsin da biyu eh tun da nan tara ne in ka ɗauko ɗaya a watan ukun ta arba'in da uku in ka hada da wannan tara sun zama goma ba to can ga kuma arba'in da biyu bayan ka ciro ɗaya a cikin eh ah eh an sai ba al-muharram muke yanzu ko 1444 muke haka ne fa to ya zama 53 ke eh 53 shekarar da ya yi littafi shi ne daidai da mayu watan ne 1971 to yanzu 2000 nawa muke to kaga 21 shine shekara 50 tun da 1971 ne a miladiya shekara 51 amma a hijiriya shekara 50 da uku kaga an samu ƙarin shekara biyu a shekara biyu yawa a shekaru 50 da wani abu an samu har ƙarin eh dole za a samu inda a ƙa'idar wala da su fi kafin fa za su ne a cikin su nuna wani dadu tis'a malamin tafsiri suka ce wannan ayar ta haɗa dukkan lissafin waɗannan shekarun guda biyu hijiriya da miladiya shekara ɗari uku ne daidai ai Allah bai ce salasa mi'atin wa tis'a ba bai ce salasa mi'atin wa tis'a sinina ba da haka ya faɗa biya ta shekara ɗari uku da tara amma cewa wanda zuci salasa ni a ce sai ma aka ce ma sinina ko kaga an gama magana tunda haka hasu nuna ai an ka ji sana to an gama lissafi shekara ɗari kaza wa kaza wa kaza sana shi kenan an gama to tunda aka hasu nuna a nan kaga lissafi ya ci suka ce a ƙa'ida shekara ɗari uku ne cif cif sai dai da aka ce wa daru tis'a don ka dawo hijiriya ɗari uku da tara in ka dawo miladin shekara ɗari uku ne cikin duk inda shekarar hijira ta kai ɗari to waccan kuma ta ƙara ɗaya a ta ƙara uku in aka samu wannan ta yi ɗari uku ga waccan ta ƙara tara yawa yawa ka ga ɗari uku da tara kenan in a wannan ne ɗari uku da daidai talata ni a cin sinina in a wacce sai kuma wanda duti sa'a to dole a na shi samu bambanta ai kaga yanzu an gota hamsin ko to ka ta an samu ƙarin shekara ɗaya da wani abu ai yanzu biyun ba ta cika ba ai da watanni ne shekara ɗaya ne da watanni tunda mu yanzu a farko almuhammad muke ai ko kafin watan ta kai shekara biyu daidai din kaga an ƙara samun watanni to sanda aka doki ɗari ɗin to za a samu shekara uku sun ci to alhamdulillah sai ne Allahu alwabi ina ne to masha Allah kaji kaji da ba Allahu alwabi kaji na ɗari da arba'in da hudu ina za mu kaji tamrini na hudu samun wannan cikin wannan da muka kai shafi ɗari su da hamsin da biyu za ka biyu a tabriri na na hudu shafi ɗari da arba'in da hudu اكتب الجمل الآتية كربط جملولي ما سزوا بعد جعل فائل مؤنثا bayan ka sanya fa'ilin nan mu'annasi muzakkaran ka mai da shi muzakkari fi kulli jumlatin cikin kowace jumla fi'ilin ka cire masa ta'u ta'disa sakina shi ma fa'ilin ka cire masa wannan ta da take nuni ga ta'anisin sa kaga saban lafiya lafiya ka maka fi'ili ne muzakkari da fa'ilin sa muzakkari yake ka juya ya koma mu'annasi to yau kuma fi'ili da fa'ilin mu'annasi ya kawo yake ka juya shi kuma ya koma muzakkari yawa badali aka yi na farko ya ce ne kafatil ƙiɗatul kalba alƙiɗatul canwa kafa ta ji tsoron alkalba kare kaga da fi'ilin da fa'ilin duk akwai ta usta ani to idan za ka da shi muzakkari sai ka ce kafa alƙiɗu alkalba nuzulu ya ji tsoron kare alkitab ko ita ce fa'ilin kafat ba to sai ka cire wannan kamar gula din ka ce alkitab shi ma fa'ilin zai ka koma ka ce sa'u ta'anisu sakina sai ya zama kafa na biyu ta'kulul imaratul barsim alhimaratu jaka ta'kulu tana cin albarsim ganyen barkin sunan ganye ne a can kasar su na misira to za ka mai da sunan miji sai ka sai ya akulul himaru albarsim jaki yana cin barsim yi wata jin wannan sunan jakar ba ma himaru a kai himarar abin da larabcin mai iziya shi ne al'atar jaka alhimaru wal atari jaki da jaka amma nan sai ka sunan himaru ya kara masa ta ya zama jakar kawai shi ke nan tunda kaga ya kawo suna faɗa inda mutumin misira ne tashkul maridatu alama almaridatu marar lafiya mace tashku tana kai kukan al'alama raɗaɗi da kake ji na ciwo kamar tana jin raɗaɗi to in za ka mara zama sai ka sai yashkul maridu ta'u talisu na ta farkon fi'ili mudari da aka ce tashku sai ka mai da shi ya ya zama yashku almaridu su sai zama almaridu yashkul maridu al'alama na hudu shi ne a hasanatil qari'atul qira'ata ita kanta qira'a da ba mata ce ko qira'a sai ka ce a hasanar ƙari'ul ƙira'ata ka juya kenan fi'ilin ya koma a hasanar ka shirya ta'uta musu sakina alƙari'atu shi ne fa'ili ko ka mai da shi alƙari'u ka cire shi ma ta'uta musu na biyar shi ne ta'ibatul mar'atu min almashi almar'atu mace ta'ibat ta gaji min almashi daga tafiyar da kai to sai ka ce menene daga taibatul mar'atu eh yar amma za ta canja guri ne eh taibat ba to in idan idan namiji ne fa yawwa tawun din kawai za ka cire ta ƙarshe taibar rajulu kenan ai ai ba za ka sai almar'atu taibar rajulu min almasjid namiji ya tafi daga yin tafiya ta aqaban naziratu bintal muhmala annaziratu mace da take mai lura kamar wanda aka sa ta sa ido akan ɗabi'o'in yara a makaranta yau wasu babai ba ko me sa ido ta ta aqaba ne albinta ta bibiyi wannan yarinya almuhimmala mai yin sakaci to idan zai zama na mutufa da aqaban naziru ko kuwa yu'aqibun naziru daga nazir sai kuma naziru sai zama albinta almuhimmala to alhamdulillah sai ne shafi na nawa هذه لنا هو للمرحلة الثانوية شايف انا وليس نظام كافي البعض الافعال التي تراها في صدور الامزة المتقدمة fi'ilolin nan da kake ganinta a farko-farkon misaltun-misaltun da ta gabata kulluha dukkan ta min akawati kana ta zo daga yan uwan kana da kadat din da karaba ko da min aushaka da asa da hara da shari'a da ansha'a da akaza dukkan su min akawati kana فهي تدخل على المبتدا والخبر dukkan waɗannan filolin suna shiga mubtada da labari fatarfa'ul awwala sai kai wa na farkon rufuwa kamar kala wa yusamma ismu wa sai amma shi da sunan kada ko karaba ko asa ko shara'a ko ansha sunanta ne wa tansibu saniya tana yi wa na biyun fata'a wa yusamma khabara khabaru wa sai amma shi cewa labarin ta ne to wa nuridu na abin da muke nufi anan an na shara ma'aniya mu bayyana ma'anoninta ne ba wai matsayinta a ligirabi ba wani zukuru tsarfan sannan sai mu ambaci wani gefe ko wani yanki min al ahkamin lati tafsat biya daga hukuncin kwatan da take anta da ita uzur al amsala fi qa'ifatul ula ka koma zuwa ga musabbatin yanki na farko tajidul af'al zaka tarar da fi'ilolin nan guda uku kada da karaba da aushaka tadullu ala qurbi wuqi kabariya tana nuni ne a bisa kusantowar afkuwar labarin nata me ya sunan ta shine ita ka da alshamsu me ya labarin shine tajibu ko to ita ka da ta shigo mutala da labari ta mai da shi sunanta da labarinta tana fa'idantar da kusantowar faduwar ranar kadati shamsa jibu rana ta kusa faduwa amma an kace kanatin shamsu tajibu rana ta kasance tana faduwa ai dama tana faduwa ko karfe shida ne kafa da an san wannan ranar da ta hudo dai an jima za ta fadi amma ka kawo kada to yana nuna maka ta kusa faduwa tana dab da faduwa ne abin da take fa'idantarwa kenan aha sai me a wa halumma jarra haka nan al'amarin yake gudana idan ka ce ka raba shikawo an yanka biya ka ce ai hunturu ya kusa karewa ka raba shi ma kamar kada ne aushaka shi ma da yushiku aushaka fili ne ma bi yushiku fi- fili ne mudari aushaka ya ya kusa yushiku yana kusata duk ma'anarsa ɗaya da kana duk tana nuna kusanci ne Mhm. in ka ce yushikul maridu an yabra mara lafiya ya kusa ya walke kaga duka dai kusantowar waraka ne to haka nan lamarin jarra yake gudana wa min ajli zalika dalilin wannan ne kusa madal af'alu salasa ake ambaton waɗannan filoli guda uku kada da karaba da aushaka ake kyau da bi af'alil muqariba filoli masu kusantowa suna kusantowa labarin da suna labarin nasu suna jawo shi su kusanto da shi da kusa da inda sunan jumla yake alhamdulillah sai ne na biya shafi na nawa shafi na ashirin da ɗaya hamziya shafi ashirin da ɗaya wanda gaske za mu tashi na ukun ƙarshe فبظلم منهم وكفر عدتهم طيبات في تركهن ابتلاء خدئوا بالمنافقين وهل ينفق إلا على سفيه الشقاء واضمأنوا بقول لهذا بإكوى يهموا إننا لكم أولياء فبظلم منهم وكفر عدتهم طيبات كثير طيبات daɗaɗan abubuwa kamar da Allah ya faɗa a nasu Qur'ani wa bidunnin min allazina hadu harama alam tayyibatu ihlat lahu wannan ayar sai ma da yake kokarin kawo maka a dalilin zaluntar kai na yahudu muka haramta musu wasu daɗaɗan abubuwa uhilal lahum da aka halarta musu to Allah yake tayyibat Imam Busiri yace ai tayyibatun wasu daɗaɗan abubuwa ko ba hausa ba ne fa bi zulmin minhu a dalilin zalunci zaluntar kai na yahudu wa kufurin da kuma kafir cewa ubangiji to ka sai ɗayi ba su wasu daɗaɗan abubuwa a dadu ta ƙetare su wanda ibtila'u jarrabawa ya kasance gare su fi sarki na cikin balu an haramta musu kaga dole su bari sai kuma Allah ya jarrabe su da san abu kuma suka dawo suna keta alfarma da haramta da ubangiji ya musu kudi'u an yaudari yahudu daga alkuda'atu ko alkida'atu an yaudare su bil munafiqina da munafukai na da sai sai maka min al-aus na kabilar aus suka ga kamar suka hada kai da munafukai za su iya tabuka wani abu da zai kori manzo Allah daga garin Madina da ya kai gare su da munafukan ausu ma yake wahalshin wahalshin na fiya ce tunda akwai istisnai a gaba wahal yunfiqu ba abin da yake ciyar da kasuwanci illa face wato ala safihi gawawa wahal yunfiqu ba abin da yake ciyar da kasuwanci ala safihi gawawa illa shaqau sai tsiya eh matsiyaci ba matsiyaci ba wawa wanda bai iya tasrifi da bai san riba ba bai san asara ba bai san yadda ake kasuwanci ba dan kawai ya gaji kuɗi kawai ba kawai ya ɗebo miliyoyi ya tafi ya shiga kasuwa kana ga wani kasuwancin zai tsina masa komai a ƙarshe sai dai ya tsiya ce ya tashi kudin rufar baya kasa biya duk jarin ya kare to haka kasuwancin da yahudu wawaye suka kulla da munafukan mace an yaudare su ne bil munafiqina da munafukan madina alhali wa hal yunfiqu illa ala safi shaqau ko wa hal yunfiqu illa ala shaqau ya la yunfiqu baya iya ciyar da komai ga wawa illa ala tafi sai ga wanda yake wawa ya na fasara ne da farko wa hal yunfiqu ko ba abin da yake ciyarwa ala tafi ga wawa illa shaqawu sai dai tsiya wadu ma'annu bi qawlil ahzabi ikwanihim su yahudu sun samu nutsuwa da fadin kafiran lazabi taron dangi na mushrikan makka da nasaran najarana da munafukan madina suna suka yi taron dangi za su yaki manzon Allah su yahudawan madina sun samu nutsuwa da faɗin taron dangi na iswanin yan uwansu amma fil kufri ba cikin nasaba ba yan uwansu kafirai suka samu nutsuwa yau kam tunda mashigan maka suka zo da wannan karfin ba abin da zai rage ka kashe muhammadu da mutanen sai suka samu nutsuwa da wannan faɗin abin da suka ce musu inna na cewa mu kafiran makka da sauran nasara auliya'u masoya ne ko mataimaka ne lakum gare ku kwatar da hankalinku ko dai ku ba mu haɗin kai za mu zo mu murƙushe mutanen madina ya zama za mu danka mulkin madina a hannu sai suka yi da wannan yaudara har suka samu nutsuwa a ƙarshe kuma da lamari ya ɓaci su suka gudu suka koma garin su kuma suka basu da maza Allah a gari ƙarshe dai aka zo aka yaƙe su aka kashe na kashewa banu ƙuraiza kenan aka kore na korewa banu nabiri walaula an kataba Allah alaihim aljala'a la azabahu fi dunya alhamdulillah eh inde ita ce akan layi za ta shigo kai ne eh za mu yi shi ma ita mu dan ina ne mu dan malik hadisi na nawa ko da akan baji ne hadisi na to babu ma da tun ciyar mun karatu a cikin sa to hadisi an wato bayan an malikin to annahu balagahu labari ya zo imam malik an sa'id ibn al-musayyib daga malamin sa sa'id ibn dan musan musayyibi annahu qala ibn al-musayyib ya ce ayu maladin tazawwaja imra'atan ko a ina mutum ya auri mace wa bihi jununu alhali yana tare da ciwon hauka au daren koya da wata larura fa inna tukhayyaru matan ala ba ta zabi tsakanin zama da shi a haka ko kuma ta saki kanta duk wannan ana ba mace dama ne sakin da zama auren duk yana hannunta inda aka ɓoye mata ashe yana da ciwon hauka da ta sani ba ko tana da wata larura wanda ba za ta iya zama da shi da wannan larurar ba to to kayyaro ana ba ta zaɓi fa in sha'at qarrat in ta so tabbata a wajensa wa karna fi buyutikum qarrat kenan wa in sha'at in ta zo fara kad talabu da ta ce na sake ba shi ne da yake da kawa na miji fara ufuki to yanzu take za ta biyo da jiri ya ce fara ufuka na na sake ka ba zai iya zama da kai da wannan ciwon ba قال مالك في الأمة cikin ku yanga ka kunu ta kan abu da ta kasance mata a ƙarƙashin bawa ita da mijin nata duk bayi ne ko na mutum ɗaya ko mamallakan su daban-daban sun mata ci sannan sai ta ƴantu ƙabla an yarkula biya kafin ya take ta an ɗaura musu aure kenan da bawa ita ma baiwa sai ubangijin da yake ya ƴanta ta ko da ma tana biyan kwasa sai ta gama biya ta ƴantu eh to fa auya masa ko kafin ya shafe ta duk dai ma'ana ɗaya ne to inna ha cewa ita wannan baiwa a duk taron nafsa in ta zaɓi kanta ba ta zaɓi zama da miji ba wala sadaka laha ba za a ba ta sadaki ba dama bai shafe ta amma in ta zaɓi kanta to aure fa ya mutu waye ɗaliƙatun ka zaɓa waye ta ɗaliƙa wannan zaɓin da ta yi wa kanta fa taki ne ta saki kanta da ce a tun da na samu yanci ni ba zan zauna da miji bawa ba shi ke na aure ya mutu amma tun da kabla an yadda kula bihani ko kabla an yi masa hafa la sadaka laha ba ta da sadaki amma dai ta saku take daya wa zalika wannan shi ne al'amar hukunci inda na a wajen mai jimali ita ma tana da zaɓi da na a dalilin yantuwa da ta a ƙarƙashin miji ba wa hadasi amma fa yana nuna maka kar ka yi zaton wai in ya take ta shi nan ba ta da iko nan maganar sadaki ne sa aka ce ya take ta ko bai take ta ba ko ko ta yanzu kafin ya take ta saboda maganar sadaki ne amma ko aihuwa dubu suka yi da shi karshen taku kenan in ta samu yanki tana da ta da kai yanzu ba za ka zauna da shi ba yawwa bayan ta samu yancin ba ta sake ba da kanta ba haka yake wa haddathani an maliki a ibn shahab annahu sami'ahu yaqulu ya ji ibn shahab yana cewa idza kayyara rajul imra'atahu idan miji ya ba wa matarsa zaɓin zama ko rabuwa faktaratu sai ta zaɓe shi wace a ni na zaɓi mu ci gaba da zama da kai falaisa zalika bi dalaki to wannan ba take ba in ta zaɓi mijin akan rabuwar qala malik ya to zalika ahsanu ma sami'tu wannan shine mafi kyawun abinda naji na wannan hukunci qala malik ya to qala malik fil mukayyara man mali ya faɗa cikin kutu mata da aka bata zaɓin zama ko rabuwa idza kayyara hazojuwa in dai mijin ta ba ta zaɓi faktarar na bisa ba faktaratu ba sai ta zaɓi kanta to faƙar talar an salatan ta fata kusa ki uku shi ne illar takayiri mu kuma yanzu nan takayirin muka fi sani mu a wajen mu matsalar mu yawanci ba mu san tamliki ba akwai takayiri akwai tamliki to amma mu a hausa ba za mu sai mun mallaka miki igiyar auren ki ba sai da sai to ki zaɓi abu da kike da kaga ka ta yi ko ki bar abin da kike yi ko kuma na kawai yanzu wannan fa zaɓi eh zaɓi ne amma a cikin jahilci ba na sani ba in ta kai na zaɓi abin abin da nake yi to fa take uku in dai zaɓi ne takayiri ne to saki uku ne tamliki ne ka zama saki daya shi ma idan ba ta zabi uku kai mata shiru ba in ka zabi uku kai shiru to uku ya tabbata amma na ce na zabi saki uku ce a'a sai dai ki zabi daya yawwa wa in qala zawjuha idan miji yace lan ukayirki illa wahida ni fa ban baki ki zabi komai ba sai saki daya falaitu lahu zalika bai da wannan haƙƙin in dai zaɓi ne ta zaɓi kanta kawai uku ne ba ka da za ka sai ni saki ɗaya na kai zaɓa wa zalika ahsanu ma sami'tu idza maliku wanda shi ne mafi kyawun abin da na ji ta a bakin malamai qala malikun wa in kayyara in ba ta zaɓi fa qala zai ta kad qabiltu wahidatan na karɓi ɗaya ita ba ba ta da haƙƙi wa qala ya la murid haza ni ban nufi ɗayan ba kai dai uku wayanda ma ku yi suke na ai na san hukuncin zaɓi na baki zaɓi kayyar suke fi salasati jami'an na baki zaɓi na cikin saki uku gaba ɗaya ko ki zauna da ni ko ki zaɓi zama da ni ko ki zaɓi saki uku anna illam taqbal illa wahidatan in ta ce ita dai bata kalbi uku ba sai ɗaya to a kama inda hu ala ne kaya har yanzu tana zaune a wajensa a matsayin matarsa eh ai bata zaɓen ba matsalar ta zaɓa ne uku Ina ce ta zaɓi kanta kawai amma ta fi kafe ita ɗaya ta zaɓa to ai babu ɗaya a zaɓi. Daga uku sai kuma babu. Yawwa. Daidai ta da babu ko ni ta zaɓa babu ne. Yawwa kawai ta zauna inda hu ala nikahi ha. Tana nan akan aurenta babu saki ko ɗaya. Yawwa wannan da ku zalika firaƙan. wannan zaɓin ɗayan da ta yi ba saki ba ne ai babu ɗayan ba sai akwai abu ba ake samun sa to babu shi saboda haka insha Allah ta'ala to alhamdulillah saboda haka mutane su san abin da za su yi na zaɓi mu dai a hausa kan zaɓi suke bara ba sa yin tambi a ce wajen hanyar nan eh to kaga zaɓi ne okay ga shi ne in kin ga dama in kin ga dama kan ba zaɓi ba ne to tana ganin damar fa to uku ne kuma zai zama an dawo ana neman biyu eh duka mulki ɗaya ne in ta zaɓi ɗayan ko ko da ta zaɓi buka mata inkari shi ma idan kai shiru in da kai na mallaka wa kana sai ki uku kai shiru har aka tashi to shi ma uku ne wanda duk yanzu a risala ne yawa sai kai mata inkari amma aka ce wa laysa lahu inkaruwa fitta tayyib ba da zaɓar mata inkari idan ta zaɓi kanta sai mai ina ta alilu na ta al'adu ne masu ɗaukar lambar agogo ku ba su zo ba bai ba to ina za mu tashi tashi na talatin da biyar a namu wayan bagi da ɗalibin ilimin ta'alimi yana kamata ga neman ilimi Allah ya kara nau'a ilimin junabti kare zaɓa wa kansa nau'in ilimi shi da kansa ya zo gaban malama ce ina so zan karanta tafsiri ko zan karanta nahu ko zan karanta fiqh ko zan karanta lugha ko kaza ko kaza ka gane ai to ne yanzu ba ma nau'i ba littafin ma suke zaba kansu a nau'in ma sai sun zaba kansu littafin da za su karanta shi nan maganar nau'i yake ma ba maganar littafi ake ba kada ya zaba kansa nau'in ilimi bal yufawwidu amrahu ila al-ustad ya shega lamarinsa na ɗaukan karatun nan a wajen malami ya ce to yanzu ne ya kamata na karanta kaga wannan yana faruwa ga in kana zuwa kafin ka ce komai yadda aka baka shawara a baya ko a gaba ne cewa ya yi haƙuri ya zauna wata guda yana ganin yadda ake karatun yana saurari a nan shi ma malamin yana lura da kai yana karantar ka a nan zai gane a cikin karatun da ake yi da tambayar da yake jefawa da irin amsar da kake bayarwa a nan zai gano nau'in da ya fi dacewa da kai ka gane ai to a nan ne zai shiga lamaninka zuwa ga malamin فإن الأستاذ دومين مالم أنا صار له تجارب جرباوا ya kasance ga naji fi balika cikin abin da ya fi dacewa da kai kai baka sani ba fa kana arafa malamin nan shine ya kasance mafi sani bima yan baki li kulli adin ga abin da yake kamata ko yake dacewa ga kowanne mutum wa ma yajiku da abin da yake dacewa bi dabi'ati bi dabi'ati da dabi'a kowanne mutum akwai ilimin da bai dace da dabi'arka ba duk amfanin sa duk yawan ka gane ai akwai ilimin da ya fi dacewa da ilimin taka ɗabi'a to alhamdulillah sai ne akwai nailul arabi sashi na nawa nailul arabi sashi na sha takwas to ina za mu tashi ثم أشار sannan shehu radiya Allah ta'ala anhu ya yi ishara da yin haƙuri da talakil ajira domin gamuwa da lada a wajen Allah inda Allah da inna ma yi wafa sabirun ajirahun da zai hisabi to sai ya yi umarni da yin haƙuri domin mutum ya gamu da lada wa mahawil wujir da shafewan zunubai فقال يسي ورد شركاك ولو أبكاك لكنه للخير قد هداك يسي كو ورد شركاك كي ردد شيهنك بمعنى كي يردد شيء كي أبن دذاك سايا يددك ولو أبكاك كودا يا ساك كوكا ina ne na koda yana bata ma rai yana ma abin da kai a ɗabi'arka ba ka jin daɗi to kai ka yi ƙoƙari ka kyautata masa har ka sami yadda ka sani duk da kuka da yake sa ka ko bakanta ma da bata ma rai da yake yi lakin nau ka sani cewa shi fa kada hakika hadaka ya shigar da kai fa kai zuwa ga alheri kafin ya bata ma rai ya saka kukan ilimi nawa ya koya ma a baya jahilci nawa ya kore ma shirya nawa ka samu a dalilinka abin da za ka duba ke ya ce wa arda shekaka ai ablik juhudaka ka kai matuƙar ƙoƙarinka fil af'ali lati turdi shekaka cikin ayyukan da suke yardar da shehinka walau alal fardi wata qadir ko da alal fardi abu ta kaddarawa wata ƙabilu da ƙaddarawa dai ko da abu kaka ya sa ka kuka ai ƙabalaka ko da ya fuskanci ka bi abu ali da wasu ayyuka tubiki ka da take sa ka kuka wa kai fa la tasbiru ala jafawati dan me yasa ma wai ba za ka hakuri da wautar sa ba da jafa'in sa li kauni domin kasancewarsa al menene lil khairi kada da ka ya shi da kai fa zuwa ga alheri ai hadaka lil khairi shine قد هداك للخير يا شيدar da kai ga alheri addaimi madawwami allazi la yuba wa da ba iya sai da shi a kasuwa ballatana ka sai wala yutara ba a iya sayo shi a kasuwa walau an fakta ma fi sara da ko da zaka ci da duk abin da yake cin turbaya abin da ƙasa take ɗauke da shi na ma'adanai daimon da lu'ulu da zinare da fetur ka gane ai da ƙarafa da tama da zinare da azurfa da za ka ɗebo shi gaba ɗaya ka je ka ba da shi ba za ka iya sayo abin da shehin nan ya samar maka shi a kasuwa ba wa huwa shine ma'rifatul maula jalla wa ala sanin Allah jalla ya girmama wa ala ya ɗaukaka ka sani fa shehi ka ne da yake tarbiyyar ruhinka ya samar maka da ma'arifa ka samu sanin Allah a dalilinsa ana sai da ma'arifa a kasuwa ne li'anna man arafa Allah li'anna man arama Allah arafa Allah domin duk wanda ya san Allah waje da kullu kai ya samu dukkan komai ko da shi ya fi kowa talauci a duniya to shi ne ku ya samu dukkan komai a duniya wa man lam ya'rif Allah duk wanda bai san Allah ba lam yajid shay'a bai samu komai ba ko da ya fi kowa yawan zuciya a duniya walau waje da duniya ka ba ko da mutumin nan da bai samu Allah ba ko da ya samu duniya bai haga shirya da dukkan dukiyoyinsa to hunanta har adabul muridi ma shaykh annan ne ladubban da muridi ya kamata yayi ga shehinsa suka kare sannan kuma za ka ji ladubban da ya kamata yayi fi nafsihi allati hiya adabuhu ma rabbihi ita ce kuma ladabin sa ga ubangijinsa yanzu ya gaya maka ladabin da ya kamata yayi muridi shehinsa yanzu za mu ji kuma ladabin da zai wa kansa da ubangijinsa alhamdulillah